بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata biyu ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na talatin da biyar za kuma mu tashi darasi na talatin da shida a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan muna kuma cikin kitabu sala inda wato muka tike a ƙarshen hadisi na na na insha Allah ya kara mata yadda dangane da labari da take bayarwa dangane da abin da ya shafi wafatin Annabi alaihi salatu wassalam ko rashin lafiyarsa hadisin da zamu tashi nata ne har yau mala yace ana Aisha qalat hadisi na 237 kenan 36 ko na'am ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda qala tace lamma taqula annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzo kira da aminta Allah tabbata a gare shi yayi nauyi wato jikin sa yayi nauyi kenan in ba wato idan mutum bai da lafiya abin da ake faɗa kenan yace jiki yayi nauyi yayin da jikin sa yayi nauyi fakkar da wajahu ciwonsa ya tsananta ista'zana azwajuhu azwajuhu an yumarada fi baiti dan Aisha tace sai sauran matan Annabi alaihi salatu wassalam suka nemi izini na cewa wato Annabi alaihi salatu wassalam ya nemi kai izinin sauran matansa na cewa yana so ya jinya a ɗakin Aisha domin a jinyar da yake a wannan yanayin kwanakin domin malamai suka ce gidan annabi alaihi salatu wasalam ba kwana uku biyu ake ba kwana ɗaya ɗaya ne kaga yadda malamai suke faɗa dawa ba wani abu da shari'a ta gindaya an kana da mace sama da ɗaya cewa ga yadda za a yi kawai maslaha ce taka in mutum ya ga dama zai yanke awa awa ba shi ya biyo idan kwana biyar biyar ne suka yadda shi ya biyo abu ne na kawai maslaha idan suka zauna kowa da tsarin gidansa da yadda abubuwa za su tafi saboda haka aka ce kwana ɗaya ne to sai zanto bai da lafiyar ma yana kwanci sai an kai shi ɗakin da yake wato yake yake da kwana a wannan lokaci to annabi alaihi salatu wasalam sai ya nemi da kan suka fara fahimtar cewa dan tambaya yake ce gobe kuma ina nake eh gobe kana ɗakin wanci jibu fa ɗakin wanci za ta fa ɗakin wanci da an zo kan Aisha ko bai gama ba sai shiru sai suka fara fahimtar cewa ya fi so jinya a ɗakin shi kuma Allah wani wacin sarki ya sanar da shi cewa daga jinyar nan ba zai tashi ba kuma inda ka rasa nan ake binne ta isa ita na na aisha fa zahirinta suna da yawa kwarai da gaske suna da yawa isa idan mutum ya jarrabu ya jarrabu da sukar da na aisha ta ya yi asarar duniya da lahira domin Allah madaukakin sarki ya yana son ta ya zabe ta kuma annabi alaihi salatu wasalam yana son ta ya zabe ta to shi sa kaunar Aisha alheri kwarai da gaske to shi ne yake cewa a daidai wannan lokaci ya nemi izini a gurin matan fa adinna lahu sai ba shi damar cewa kawai a kai shi ɗakin na Aisha kowace ta yafi ta hakura fa kharaja baina rajulaini ana wane yanayin sai fito tsakanin mutum biyu kun ga irin hadisin ba a satin da ya gabata dama da ya dan ji kwaru kwaru sai ya kan ya daddafo mutum biyu ya taho sallah shi da malamai suka ce idan mutum bai da lafiya da tibi ya saba zuwa masallaci kullum kullum yana zuwa masallaci sai dan samu dama dama yake wa ɗan ƴaƴansa su kai shi masallaci to kai shi in dai ya samu dama dama ba wai in ɗiban salaku gaba ɗaya ba amma dai da dama dama da zai iya takawa to akai shi don watakila takun karshe zai yi akwai dattijan da na sani ranar yayi yayi a kai shi masallaci ya janyo jiki ya taho yace shi ba sai an kai shi masallaci saboda ya saba kowa ya san shi a unguwar shi ba sai ya je masallaci wallahi da suka ki kai shi ya datta ko din nan ya zo har zoro sai ta tunda ba za ku kai ni ba ya gaji ya zauna a nan ranar da ya yi gari ba shi so yake kawai a kai shi masallaci to shi ne malamai suka ce an zo irin wannan gaba in dai za a iya takawa ya ji dama dama ya ce a kai shi masallaci to a kai shi in aka ne sai a zauna a jira shi in yi sallah a dawo da shi saboda yana cikin alama ta hutun katima ko mutum ya gama aikin alheri kawai da zaka ji ana gaya ma cikin magabata wani sahabi ya yi sujjada bai dago ba ya rasu Abdulhamid Kish babban kadibin nan makaho ne ya yi sujjada bai ɗago wajewa daga sujjada akwai wanda Allah yake wannan baiwar da yawa cewa ka gama aiki alheri wani yana gama karanta alkurani yana gurin a zaune bai tashi ba Allah ya karɓi rayuwarsa wata ta yi sallah asuba a gurin da take lazimi wata ba gurin ba duk wannan alamomin cikawa cikawa ne kamar yadda alamomin mummunar cika shi ma ya gama taɓar da ya mutu ya gama gigantaka ya mutu wannan alamomin mummunan cikawa kenan Allah ya kiyaye to shi ne abin da yake faɗa a nan to ya dabo mutum biyu wanda mun faɗi mutum biyu ne to sai yace um fa kharaja baina rajulain tahudu rijlahu al-ard ya fito tsakanin mutum biyu kafarsa na jan kazama Allahu akbar wato kun ga saboda nauyin jikinsa kafar ba ma ya iya daga ta wani lokacin sai dai ya ta sallallahu alaihi wasallam wa kana bainal abbas wa bain rajulin akhar ya dafo abbas babban da kuma wani mutum daban waye an faɗi ji hadisin baya sai na ali da na ja ta ji faɗan zane saboda me tsabar da suke mun faɗi zaba kuma dole ta yi ina ƙara nana ta wannan dole ta yi domin inda an mata sakina dace ba za ta ɓata samun wanda ya kai annabi ba ba taɓa samun wanda ya gaji ba tana ganin ya za a yi annabi ya tambaye ta lokacin an mata kage yana kiran mutane ne mu shawarar ya kirawo barira barira ta wanke ta ta yi zanenaitin ɗinta gaba ɗaya ta ce ai ba ta da wani laifi laifi dai za ka kama aisha da jiki ne gaba ta ajiyar gari ta bari akuya ta amma wata abin da ake zargin ta na zina ta yi gabasi abin ya yi yamma aka kirawo wa ake kira Zainab bintu Jahash ita ce ke tsaba tana ganin cewa ba abin da Aisha ta bi da dan dai kawai ita ba zaura amma auren ta ba a sama akai amma Zainab ta ce sab tana gidan su ba Aisha lokacin tace wallahi ba abin da wannan abin da ake gaya mata ƙarya ne kishi ya kirki kenan abin da ake so a gaya wa mata ba ta yi mata tuggu ba ba ta nan tace wallahi ƙarya aka yi mata sannan kuma shi kuma sai na da wata yin saboda wata shi kuma kanin mai gidan aka ce ya ya rasu da na je kana cikin damuwa kawai ka dake dan Allah ya za ka manta wannan to shi ne abin da ya za yanzu da ta zo sunansa ma ba za ta faɗa ba amma mun faɗa fa kar ku ɗauka gaba ba gaba ake ba a abu ne da dole ya dame ka abin da zai nuna ba gaba bane da aka zo ka atin jama'a an zo suna gwamna tsakanin rundunar na na aisha da ta sayi na ali an zo sayi na ali abu karfin yana da zarata zarata ne da shi sosai ana zuwa da aka zo har kan na na aisha ba yi mata komai ba amma raƙumin da take kai aka tare kafarsa a kuma tarewa zai na ali ya kalle ya ce kara bani ta bado domin sai na cikin umma hafi mu'mini kawai sai wani a karan bani a hauki ya zage ta ina ruwanka ka duba fa ka gani yace kar ku bari ya sauka daga za ta rako mun ko doki yace a dora ta kai a mai da ita gida shi ta kawai wayan na abubuwan kana karanta bidaya da sauran littattafai ka zo wannan gaba sai ga kawai ne zagin Aisha kawai fatacce ne lamba daya man ya hadi Allah fa huwa al-muhtad in Allah ya ce bace ka ba ka layin wannan layin wanda ya fada shi za muke ga ba ta hali ki ta ba da kuɗi ana dawa Allah a ƙauyuka da yawa ban san waɗannan abubuwan ba jinsa ake mutum ne za a zo da wani fuska daban a baki indomi da sabulu a jage zage sabon annaba a titi kwai ƙauyen da muka je haka suka gaya mana da ce su kawai an ce musu ranar faɗi ba ce an zo an raba musu kaza kaza laifot to saboda haka wannan shine to sai yace um wa kana bayna al-abbas wa bayna rajulin akhar fa qala ubaydullah rawi al-hadith ne ruwayar hadithin sai yace fa zakartu li ibn abbas sai ne ambata abdullahi abbas wannan hadithin ma qala ta aisha abinda aisha ta faɗa fa qala sai yace wa anta diri man rajulun ladhi lam tusamma aisha lam tusammi aisha ka san wannan mutumin da nana aisha bata faɗe shi ba ka san waye in ji abbas kultula ubaidullahi ya ce ban sani ba kala da yake huwa ali bin abi dalib ai ali da abi dalib mun faɗi dalilin da yasa ba ta yi mai jinsin sa ba hadisi na 237 ana aisha radiyallahu anha qalat la la insha Allah ya kara maka yadda tace laqad raja'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi dhalika irin karajin maganganu ne irin na wancan hadisin ta ce na yi kai komo da annabi alaihi salatu wasalam akan maganar limanci akan haka lokacin da annabi bai da lafiya an cewa zai limanci ya ce da yana baka ya je ya sallah ita kuma tana cewa a'a ya rasulullah ka dai umarci wani to shi ne rabi'atu tana faɗa yana faɗa tana ai kaza yana cewa wani zai kamar yadda za mu ji a hadisin wannan da na gaba wa ma amalani ala kasrati muraja'ati amma muku sani kuji ba abin da ya zare ta kai gomo yana fada ina fada in ba illa annahu lam yaqa fi qalbi cewa bai taba karduwa a jikin zuciyata ba cewa an yuhibban nasu ba'da rajulan qama maqama cewa bai taba karduwa cewa mutane za su zo wani da zai tsaya a matsayin annabi ba irin san da za su yi annabi ina abin da ba wuce ke cewa ba rabo da gwani ba wane mutum yanzu wane ne zai hau matsayin annabi a soki irin yadda aka so annabi ko fiye da shi to wannan abin da ke gudu kun gane fahimtar ta cewa ai so ake yanzu ko to ko ni ma aka sa a masallaci za ka soke shi to ka tabbatar za ka iya abin da zai yi ko fiye da nasa in ba za ka iya sama da nasa ba kai shiru kawai ko dan bal ba kai ba wani liman ba ko bal ne idan aka zo an sa wani abin kasancewa kai ba za ka iya irin nasa ba ko sama da nasa kawai ka ja bakin ka kashi dan kallo ne kai kafi jiya amma ka ji wata kila shi mutum da ya biyu uku ba za ka iya ba irin bandin nan da ake ta tsakanin department da department to akwai wani wani abokin yana ta mita wai an sa a department din su yake suna makaranta an sa wani yana ta surutu dalla sai cutar mutane kake sai kawai aka ce ya kamata dai a sai sai aka tashi shi ba da aka zo aka ce lamba ga lambar sa lamba hudu zai idan aka tawo da wani an tawo ga lambar sa duk wanda ya zo wucewa sai gaji nan zai ce ai ana aka ce tsaya wa aka ta wuce ya da su yace shi ga gurin da aka ce tsaya iya nan to ka gwara ma wannan jiyar abun mutane kai ba to yi za ba a zo ka rika dukan mutane idan ka san ba za ka yi fiye da abinda mutum yake ba ko daidai da nasa ya kamata ka yi shiru kawai to shine abinda wato na raziya take cewa abinda take gudu duk wanda za a sa a matsayin annabi alaihi salatu wasalam ba zai taba kamo shi ba sannan kuma ba za ma a yabe shi iri ba za a so shi irin yadda ake sa annabi ba wannan gaskiya ne kuma babu gaba daya duk duniya babu sai ta ce kama makamahu abadan wanda ya tsaya a matsayinsa har abada ba za a taba san sa irin yadda aka so annabi ba wala kuntu ara annahu lan yaquma ahadun makamahu illa tasha'aban nasu bi take kuma ban gushe ba ina ganin cewa babu wanda zai tsaya a matsayin irin na annabi alaihi salatu wasallam fashi sai mutane sun tambaci misali ana samun wani abu sai a ce ai dan wane ne ko da annabi ne kwata kwata da kaza to shi ne wannan abubuwa biyu shi ne za take ganin bai kamata ta san dole abubuwan nan biyu za su faru to ma za a wani ba dai babanta ba a janyo wani a sai to wannan shine hanzarin da ta yi wayannan hanzarin guda biyu shine ta sha'aba wato ta sha'u ya yi shine ta tamfi tace fa aratu an ya'dila zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abi bakr tace sai nake so Allah annabi alaihi salatu wasalam yayi adalci dangane da sayyidina Abubakar kun ga ashe bata kalmar nan ake samo ta suke ba ruwan mace yanzu matsala za ta taso kawai akan bukatar da ta ce ita a mata adalci abin da take nufi da kai mata adalci ka biya mata bukatar ta abin da take so shine adalci a gurin mace ba wai yadda Allah yake so wa garu shi bi muhalli ba idan ka ji mata na cewa kai kai mata kai mata adalci to wannan abin take ne kuma wannan kalmar suna rike ta ne in bukatar ta taso musamman zaka tsara aure zaka yi tana cewa ita mata ai Allah ya ce in ba za ku iya adalci ba kuma ba adalcin za ka yi ba ni na zai za ta gaya ma wai ita ta san ba za ka yi adalci ba din daga malam abubakar gumu wata ran ya fito yake wa malam mai jawa baki yace malam da ba munafiki ne ni amma ba ku taba gaya mun ba yace aka maka Allah me ya faru yace yace duk zaman da muke da ku ba ku taba gaya mun ni munafiki bane yace me aka yi yace aka yace to yau a gida an ce ni munafiki ne aure zai kara aka ce munafiki ne wallahi yake tambaya wai ji a ce munafiki ne ba taba gaya masa ba kai ai an kana jin wannan wato abubuwan kana jin su ko za su dauka kama Allah kuwa da ka zo an kwabo ma kawai ba wanda zai jima sai kai giro domin an wanda ya bi ka ba Allah ya zauki to wannan shine to sai yake cewa ba aratu an yi adila zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abi bakr sai na so annabi alaihi salatu wasallam yayi adalci dangane da yana abubakar a nan sai malamai suka ce wannan tattaunawa ta tsakanin mata da miji da a ce abin zargi ne to da Allah sai ya zarge ta domin ku duba ba kauna bintu salaba tattaunawa sai da annabi alaihi salatu wasalam amma sai da Allah ya faɗi cewa da ƙarshe ne Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah idan da Allah bai yarda da wannan tattaunawa ba ya faɗi ta a Qur'ani Allah to kada wani akaran bane yazo ya ce gashi annabi yana faɗa tana faɗa ɗabi'ar mata da miji akwai abin da dole sai ya gindaya ka duba fa ka gani suratul tahrim abin da ya faru gaba ɗaya da Allah bai yarda da shi ba sai da ya bayyana mana mu ma muna biya lima tuharrimu ma halallahu laka tabtagi marzata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim sai Allah yake wa in atara an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha zance ya yi da wata amma ta je ta gaya wata da Allah bai da da wannan sai da ya bayyana ya ce wai sata suka ce man an ba aka hada ya ce na ba ni al-alim al-khabir wai gaya ba to abin da muka yi mu biyu Allah na ubangiji na shi ya gaya mu al-alim masani al-khabir mai ba da labari gwani kuma shi ya gaya mu to saboda haka kago wannan abubuwa ne da wato suna da fawaid sosai a kalle su to shi ne yake cewa hadisi na gaba hadisi na 238 ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya madaukakin sarki ya kara mata yadda duk da cewa wannan hadisin da muka gama yanzu shi kansa falala yake nuna ta sayyidina Abubakar sannan kuma yana nuni akan cewa lallai wato a kyautata wa iyaye ka kokarin kyautata wa iyayen da ne za take ganin ba ta so a kawo abin da zai taba wato kimar mahaifinta sannan kuma akwai alamar cewa da nuni akan cewa lallai sai na bakan yi zai zama khalifa domin ta ce tana ta insistin cewa can da wani annabi yake shi din da yake so kamar yadda zamu ji hadisin gaba karara ana aisha qalat lamma marida rasulullah sallallahu alaihi wasallam na na aisha tace yayin da wanzo kira da insha Allah tabbata a gare shi ya rashin lafiya maradahu alladhi mata fihi rashin lafiyar da ya rasu a cikin ta bai tashi ba fa hadarat salatu sai lokacin sallah yi fa udhina sai aka nemi izini cewa wato ana so za a yi sallah ta iya cewa ranar alhamis kenan ran da jikin ya nauyi fa kana sai annabi ya ce muru ababakarin falisalli billah ku je ku umarta abubakar ya mutane sallah a umarta abubakar da yawa mutane sallah faƙila da wuta ka ce da shi inna ababakar rajulun atiqun shi abubakar mutum ne mai wato mai kaushin zuciya wanda abu yana damunsa ba ya iya ɓoye sai ya bayyana in ya zo sallah ba wannan fakar kakko kuɗi za a baki ana ta kira kiran ya yi yawa tun da nake rejected kuma daga express radio ne eh au to ka gani kuwa kudin ne ba zai yi ba ko da gidi zai baya to sai ce ranar da ranar alhamis wato jiki ya yi nauyi a daidai wannan ranar an zo za a yi sallah aka nemi wato umarni na annabi alaihi salatu wasalam za a yi sallah ana ga ok mun tsallake ya yi fa hadarat as-salatu fa udin fa qila lahu ka inna ababakar rajulun atiq sai na abubakar mutum ne mai kaushin zuciya wanda in yazo yana sallah ko kansa ma ana ji a sallah idan abu ya same shi irin wayannan abubuwan sai a rika jiyo kukansa shine ake shine wanda wato in yana damuwa yana iya bayyana idza qama fi maqamika lan yastati an yusalli bin nas tace idan ya tsaya a matsayin da zaka tsaya ba zai iya wa mutane sallah ba faqila wa ada sai annabi ya kuma cewa a umar sai ke sallah fa adu lau suka kuma na cewa cewa shi ba zai na baka yana da rauni na wato saukin zuciya ba a da salisa suna faɗa annabi na maimaitawa dai abubakar shi din dai faƙala sai annabi yake na kunna sawahibu yusuf ku kun zama ƴan uwan annabi yusuf matan nan da yana faɗa suna faɗa annabi yusuf ya ce kaza suka ce kaza ko aka aka yi da zuwa suratul yusuf yace ku yan uwan Yusuf ne irin wajen yadda matan matan mutanen Annabi Yusuf yadda suka nace suna ta faɗa yana faɗa ku ma gashi kun yi domin za ku ji hadisin gaba da aka yi haka sai ta dan radawa Hafsa tace ki ta Umar a Umar a Umar ne ya ku dauriya ka duba dabara irin ta ba duk wanda abubuwan da ta gano yanzu eh tsallake mahaifinta zai dawo kan baban wannan ita kuma hafsa ba ta gane wato jikin da aka dora ta kai ba sai ta ce ita ma ta sa baki shi ne annabi ya ce inna kunna sawa'ibu yusuf kuka yan uwan yusuf ne yan uwa to daidai kuke da matan nan na zamanin annabi yusuf alaihi salatu wasalam muru aba bakrin fali yusalli bin nas ya kuma cewa ku umarci abubakar yi wa mutane sallah fa karaja abubakrin fa sallah sai da abubakar ya fito ya sallah fa wajada annabi sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khifa ana haka kuma an yi sallah azhar annabi alaihi salatu wasalam sai ya ji sauki sauki shine khifa ya ji sauki sauki jikin ya ragu ya daina wato sikan din ba nauyi fa kharaja yuhada baina rajulai sai ya fito amma yana dafi shine yuhada baina rajulai yana dafi a kankanin mutum biyu ka anni an zo da rajulai Nana ta ce kai ka ce ina hango kafafuwansa ta khudanin azamin alwajai suna jan kaza saboda ciwon zafin ciwo fara da abubakar sai da abubakar sai ya nufin an yata akara da ya biyo wannan alamar tawowar annabi alaihi salatu wasalam sai yake kokari ya ja da baya malamai suka ce da ya hango shi domin wato kofar ɗakin na Aisha tana gabashi inda sai na abubakar yake sallah da an buɗe labule za a hango gurin gurin limanci shi ma liman kuma zai hango wanda yake cikin dai sai ya hango an taho da annabi alaihi salatu wassalam sai ya rika kokarin ja da baya dan ya koma sahu fa amma ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nuni an makanahu makanaka ai ilzam makanaka ka tsaya inda kake lazauci gurin da kake sun ma'ukiya bihi sannan aka zo da annabi alaihi salatu wassalam hatta jalasa ila jambi yana zuwa sai ya zauna wato a hagunsa yana abubakar fakanin nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana sallawa abubakar yusalli bi salati sai yanzu annabi ya koma liman sai da abubakar kuma sai ya rika yin sallah da sallarsa mun yi wadan wannan bayanin satin da ya gabata cewa gurin da yake halaliya kadai a a daga murya kenan gurin da aka samu larura cewa liman wato ba zai iya isar da isarwa mamu ba aka ce iya wannan gurin aka samu annabi alaihi salatu wasalam an daga murya lokacin da muri biyu kawai lokacin da yake wa mutane sallah amma shi yake sallah idan lafiyar ta kalau kowa ya ji a matsayin liman kuma ladan sannan kuma malamin suka ce ya zama kutufiya ta annabi alaihi salatu wasalam shi kadai ne in yazo wani liman zai wani zai ja da baya shi ke ne limami ratibi in baya nan yazo wani ya shiga zai ja da baya malamin suka ce na annabi ne kawai sai dai in liman da alwalarsa ta balle aka janyo wani ko ba limamin gurin bane aka janyo shi to an nada shi a lokacin amma liman kawai dan baya nan ya dawo kuma ana sallah shi ma me yin sallar da ya gano ke wuta alayin suka ce baki da wannan dama na an kafa a fara sallah ne zai fito a ainihin guri ya zo zai mu sabar ma ya nade idan ba rashin za mu zo babin gaba da zai magana ai dalilin da zai sa a tura wani malimanci misali liman baya nan akwai larurar da za ta sa haka amma ya ga liman a guri wani zai shiga ba daidai ba ne in ba fara ko an tare ita ba za a iya fito da ba shi gurin idan liman kuma ya ce a ya zauna shi kenan sai ya zauna yawa to sai ya ce فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاه ابي بكر mutane suna sallah da sallar sai na Abubakar anan in ba ku manta ba mun yi magana cewa duka immatul mazahib sun tafi akan wa idza fa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'una ko a baban da Abu Hanifa muka ce ji kadai ne kuma dalilin sa wannan hadisi sai a gurin mun faɗi wannan gaba amma malamai sun ba shi amsoshi da yawa sai daga cikin amsoshin shine muka ce malamai sun ce ai da yawa ba bai san annabi ya ba zo gurin ba domin ta gaban ɗakin sa aka fito da shi wanda yake can baya ne bai san me faru ba kuma annabi a zaune sai na bakar kuma yana tsaye saboda haka idan sai na bakar bai tsaya ba ba za a gano me yake ba saboda haka da shi ake koyi kuma shi ya fara sallah wayannan amsoshin sai imam Ahmad da ire-iren su ka bayar cewa har yanzu dai ana kan baka jumhur sun tafi akan cewa idan ya sallah zo ku yi sallah zo yawa wannan magana kuma tana da karfi kwarai da gaske ana aisha radiyallahu anha qalat nana ce Allah ya kara mata yadda tace lamma ta kula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi alaihi salatu wasallam jikin sa yayin nauyi ja bilal yu'zinuhu bis salat sai bilal ya zo yana neman izinin sa cewa za a yi sallah fa kada ne ce muru ababakar an yusalli bin nas ku umarta Abubakar ya mutane sallah wa qultu ya rasulullah sai nace ya maki Allah inna Abubakar rajulun asif sai da Abubakar mutum ne mai taushin zuciya bai bayyana damuwa wa innahu mata ma ya umma qamaka la yusmi'un nas domin shi duk lokacin da ya tsaya a matsayinka a yanzu saboda raunin zuciyarsa da kasa da muryarsa za ta yi ba za ma a jiyo ki ba ba mai jin murya san zai sallah azhar ba za a ji me yake faɗa ba a magariba kai ko isha walau amarta umar da dai umar kan umarta domin shi yana da murya kuma yana da dakiya fakali zai ce muru a babakar yi salli bin nan har yau dai a umarta a bakar yau mutane sallah fa qultu li hafsa to ga gurin ya fito sai sai na ce wa hafsa quli lahu inna ababakar rajulun akif ta dan rada mata ite masa abubakar ki ma fa abubakar ai mutum ne mai wato taushin zuciya falau amarka umar oke wa innahu ne wa innahu mata ya qum maqamaka la yusmi'u an-nas in har ya tsaya a matsayin nan naka ba za ma a jiyo ki ba mutane ba za su ji ki ba falau amarka umar ina ma dai umar ita ba ta mai ta umar da wa a umarci ma ya gunta yanzu qala sai dai inna kunna la'antunna sawahibu yusuf lalle ku kam ya kalle da yake ku din nan kun yi kamace da matan nan na zamanin annabi Yusuf muru ababakar ya an yi salliyar nan an yau da umarta abubakar ya mutane sallah falamma da kala fi salati yayin da ya shiga sallah wajen da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nafsi khifa ana haka kuma sai annabi ya danji ya samu dama dama faqama yuhada baina rajulain sun yi miki yana dafi tsakanin mutum biyu ya dafo su Abbas ko da Sayyidina Ali wa rijlahu taqutani fil ardi kafafuwan sa yana jin su da kyar a ƙasa hatta da kalal masjid ana haka sai da ya shigo masallaci alamma sami abubakar da hissahu yayin sai na abubakar ya ji motsin sa zahaba abubakar ya ta'akhkhar sai sai na abubakar ya rika yunkurin yayi baya ya ja da baya fa'uma ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya masa nuni cewa ya tsaya fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hatta jalasa an yasari abubakar sai da abubakar har sai da ya zo ya tsaya annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya tsaya a hagun sai da abubakar fa kana abubakar yusalli qa'iman sai da abubakar yana sallah a tsaye wannan su muqtaduna bi salati abubakar radiyallahu anhu mutane suna sallah da suna wato koyi da sallar sai da abubakar su da sai da abubakar suke koyi shi yasa ba su zauna ba kaga wata amsar ma saboda su a gurin su limamu da lokacin abubakar ne shi kadai suke ganowa shi yasa ba su zauna ba to wannan shine hadisin shi ma za ku ga hadisan duka suna da ma'ana ɗaya shi yasa ita ta roma duka ruwa ya tai ta gaya ma wani gurin ka ji ba faɗi kaza ba wani gurin an faɗa amma da hadisi ɗaya ne hadisi na ɗari biyu da arba'in أنا أنس بن مالك الأنصاري وكان تبيع النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك الله يقال ما سيدا يا با النبي عليه الصلاة والسلام وخدمه كما يما هدما تون شكرا قوما وصحبه كما يزونا دشي أو أين صحابي أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم yace sai na baka ya kasance ne musu sallah lokacin da Annabi alaihi salatu wasalam yana ciwo allazi tuwaffiya fi wanda yayi ban kwana a ciki ya bar duniya hatta idza kana yawm al-ithnain har sai da ranar litinin ta zo ba ne mutum wa hum sufufun fi salati suna cikin zaman sallah ran da yawa duniya kenan ina wannan rabbi lafiya ran da yawa duniya suna cikin sallah kun ga nan tsarin bayani dadin karanta ruwa ya kenan nan sai fito ma da wai ranar ma da annabin ya fito wannan ranar da shine ka tattara ruwayoyin kai in ka zo bayani zaka iya faɗin abin a dunkule kawai cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza wanda in bibiyar hadisan da aka yi sai ka ji wani hadisin ka samu guri daya ka samu wani hadisin ka samu ka je wani ka samu na biyu ka je wani ka samu wani bangaren to saboda haka sun yi tau fa ka shafa annabi sallallahu alaihi wasallam sitra al-hujra aga duk ba mu samu wannan bayanin a can sai annabi alaihi wasallam yana kwanta a daki sai yayi labulan daki yana kwanci ana sallah sai buɗe labulan yanzuru ilaina yana kallon mu in ji Anas dan Malik ya bude labule yana kallo mu wa huwa qa'imun yana tsaye ka anna wajahu warqatu mushaf wane mu ya samu irin saukin nan da ake faɗa saukin tafiya fuskarsa ta yi wasai in ji Anas dan Malik yace yadda saboda kyan fuskarsa kai ka ce takarda alqur'ani ko kudin ka zai kai takardar Qur'ani kyau eh ka dau Qur'ani ka bude jira ga takardar da kyau ce da ita musamman bugun dan Madina ne kaga wai hawan daukar ido yake to saboda haka kamar takardar Al-Qur'ani saboda ba abin da suke ba wa kanta ta musamman irin Qur'ani ita a daidai bane ko a Islamiyya yanzu a kaya yara ita yaro Qur'ani malamai suna gani kuskure ko ka je makaranta kan ga ya ga Qur'ani duk an yi ya gaje duk kun wallahi ba daidai bane in kudin sa ne zai adana shi ba ya kula da shi amma ba zai kula da littafin Allah kaga wani gurin ma fitsari ake kuma ana ajiye Qur'anin a gurin to saboda haka ana tsammani yace fuskar sa saboda kyau kai ka ce takarda alqur'ani in mace ba sama da haku sannan sai murmushi sannan ya dariya domin kun san matakin dariya uku ne akwai murmushi akwai dariya akwai kyakyatawa alƙaƙaha ko ita ce a tabassum azzahiqu alƙaƙaha to guda biyun annabawa su ne amma wancan na uku annabawa ba su annabawa ba ta dariya a jiyo su ba ta yi mu kyakyata ba ruwan su da wannan kun ga ya annabi Sulaiman ba haka aka faɗa kuma duk wanda kaga yayi dariya to sai da ya fara murmushi amma ba dole ne mutum ya murmushi a sai ya dariya ba amma in dai kai dariya to daga murmushi shine introduction ko kamar yaro ne a gida an kaji ya fara tusa to a samu ko saboda introduction ake yi ya fara gabatarwa mukaddima na'am na'am din da aka faɗa an anas da anas dan malik ake eh ko kuma malamin da littafin da kake biyawa ya baka sharadi kamar da adabul mufrad zai gaya ma ko bukari zai gaya ma bukari cewa inda yake an abdullahi yana nufin ibn mas'ud idan yake an al-hasan yana nufin hasan al-basri to shine amfanin karanta muqaddima saboda kamar bulugul maram ne zai ce ma rawahul khamsa ya gaya ba ba kowanne littafi ne yace khamsa yana nufin ka gane yawa to shine alama.
Na gaskiyar wannan domin da muke da shi na cewa duk wani wanda ke biya da nan yake da tura ɗin na wani sahabi ko annabi. Daga halayensa kwatankwacin na wani annabi ne haka ya wata sai da yuni haka. Kamar sai da Ali da Muhammadu a wata daga shi ma tafiyan zuciya ko kuma a azabin zuciya ga duk wani wanda ke cikin wannan Eh a'a wannan tajriba ce yau da gobe misali ana karantawa a tarihance cewa sai na Umar yana da zafi kuma sadauki ne mai karfi to idan iyayen muska ta isa suna sai a hararo wannan ɗabi'un nasa biyayya ga annabi alaihi salatu wasalam kuma din inda yake da jarumta da kaza da kaza sai a ce ai da suna irin nasa ba kaza ne amma ba Allah ne ya saukar ba ko ai da aka ga an zo an ce mutum misali sunansa alhassan alhassan amma kuma ka duba shi za ba hassan din bane me alhassan kyakkyawa ko sai kuma ka ba hassan din bane yawwa to irin wayannan abubuwan ne misali da za a kawo kawai to irin wannan ne misali da za a kawo kawai wasu abubuwa ne abinda dai ake so idan idan aka aka yi wato aka aka zo sa suna to a hararo ɗabi'u masu kyau lokacin da ake tarihin sahabi kaza kawai sai kaji kana sha'awar wannan ɗabi'un Allah ya dan sa ƙara wannan dan yi koyi ya samu wannan albarkacin wannan sunan yayi yayi misali zan baka babban abin da ya ta ɗaukar hankali na tun kan da aure akan suna Hudaifa saboda yadda yake da ɓoye sayar da na Annabi alaihi salatu wasallam sahibu sirri haka ake gaya ba ma abu wannan shi da hankali da kawai wannan ɗabi'a nake kwaɗayi ya zanto wato idan ka samu ɗaya ya zama mai irin wannan ɗabi'a kuma sai Allah ya taimake ka ka samu haka domin bayan ka sa sunan kana neman albarka kuma sai ka tarbiyyance shi akan yadda zai zama haka shikenan wannan shine abin da ake amma abu ne yayi mai kyau sosai kuwa to saboda haka ana wannan gabar muna daidai ila to kaga shi za ka ce hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinahu la ya'timannakum sulaymanu wa juludi wa hum la yash'urun me faru wata basama zahikan mai kaule sai annabi sulaiman yayi murmushi sai hadda ba dariya saboda magana da tururuwa sai shi ne wata basama zahikan kaga annabawa suna murmushi fi dariya isa imamu tirmidhi da yazo shama'il al-muhammadiyya a cikin littafin da littafin da yana cikin tsarin Allah ya ara wannan lokaci zamu biya shi mun taɓa biya shi da jima'a a can amma nan ma Allah ya da zamu biya shi da shama'il al-muhammadiyya da adawul mufarrad sune alayi wanda ya koya mana halaye da dabi'u dan mu gyara wanda kuma ya koya mana ya koya mana yaya annabi yake yadda an kai mafarkin sa zaka gane shi ne dan muna son mu gan shi ko to kuma in baka canje ba za ka gane shi bane da hadisin da ake magana akan cewa idan annabi yace idan kai mafarki na ni ka gani fa inna shaytana la yatamassalu bi to wasu sun kasa gane ya hadisin yake abin da ake nufi fa shaytan zai iya shiga ta wani zai ce ba shi annabi amma bai sai irin sa annabi bai ce ba shi annabi shi da abin da ake nufi duk wanda ka gani ya zo a mafarki ya ce ma ka dina sallah shi annabi ne to ƙarya yake ke dan ba sai ka tambayi wani wani ba ko kuma ya zo kawai a yanayi kana zuwa ka ganki ya sha rawani amma ya yi rawani haka irin wanda ya yake ba du'a ba wallahi duk kyan san kada ya ce ba annabi ka gani da annabi ba haka yake rawani ba to shine a shawari da za a gaya ma ko wani ya taba tambayar malam Isa Obi ya yi mafarki annabi alaihi salatu wasallam yace ya ya kaga ya ta bayani sai da ya gama yace a Isa Obi da kaga ai ba haka annabi ya ce sai Isa Obi da kaga to da ya tambani yana yi rawa da kirin na malam Isa Obi to wannan shine wanda su kasa fahimta su dauka cewa wai in kaga kowa ka gani na zai iya shiga ta wani ya ce ba shi annabi ne amma bai sai irin ta annabi ba shi ne abin da ake nufi ya yi kaɗan kuma in ya ga dama zai kai ka jikin ka'aba ba ka gangi yana da wani kwarai kuwa ya ce wa shi annabi ne Allah ya kiyaye mu to wannan shi ne to saboda haka sai ya ce ya yaye labule wa huwa qa'imun mutanan ko fa hamamna an naftatina min al-farahi idan muka nufaci saura irin hukuntunanci saboda murna sun kusa fitinantuwa saboda murna a daidai wannan lokacin kowa yana ta murna da san lokacin da ya kusa fitinantuwa da wannan ganin annabi alaihi salatu wasalam bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ganin annabi alaihi salatu wasalam fa nakasa abubakar ala aqibai sai sai na abubakar ya rika nakasa ala aqibai sai rika ja akan digadigan sai rika yin baya ai raja'a ila salaf shine nakasa raja'a sai rika ja da baya kamar a ce abin da ba su ke cewa nokewa ana gaggawa ta da kana nokewa ana zula kana a ka rika nokewa sai rika nokewa yana baya liyasila safa dai ne je haɗu da sahun da yake farko wa zanna anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kharijun ila salat yayi tambayar annabi zai fito sallah ne fa ashara ilaina annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mana nuni an atimmu salatakum cewa ku cika sallah wa arka satira ana haka sitira kai sai saki labula wato fiya min yawmi to a wannan ranar sai Allah ya karɓi rayuwarsa walau kana fi duniya ta dumu bi wahid la kana rasulullahi hayyan wa baqiya haka ma alfazaji yace da duniya tana dawoma da wani da annabi alaihi salatu wasalam ya zanto hayyan wa baqiya a raye kuma da yana nan a wanzu har yanzu to yasa duk bulayi yake wallahi azim yadda ba ka son mutuwa duk yadda ba ka son ta sai ta zo to malam kana rawu yake so yake shi shekara aru aru aru aru aru sai karshe da sai da yanzu ai koya za ka yi ai za ka yi ko don za a ce ma aru aru din iya karshen tsayawa ka ai za da ka tsaya za ta zo ta wuce kuma shi sa duk mai hankali a yanayin rayuwa ba abin da yake kayan masa hankali irin rana ta zo ta faɗi ya san cewa wannan fa ranar ta tafi kenan wallahi ba za ka ƙara mai mai tafi ba ta tafi kenan kuma ko ba ka san girma sai ya kama ana nan ana nan fa yanzu za ka ga kai ka san cewa rayuwar kuruciya ta fi daɗi a yanzu da kake wata gaba marhalar kana shekara biyar goma yanzu ka tafi ishirin idan ka ji ana talatin arba'in hamsin sittin ka zama outdated kuma shi kenan ba yadda za ka yi domin akwai abubuwan da kana so ka yi ba kai saka yi zuwa rayuwar ka ce za a rika za ta rika reflection ta kirki ko ta rashin ji ita za ta biyo yanzu yusa za ga wanda ya fahimci Allah kuma musamman wanda yake da lafiya sai amfani da lafiya lokacin da yake manyanta shekara talatin da biyar sai ya gaina bin Allah da ita wanda yake da dukiya ga lafiya sai ya gaina amfani da dukiyar gambin Allah da ita domin wata rana labarin sa za a bayana abin da ya aiwatar haka za a bayyana Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe to shine malai yake gaya mana anan cewa wannan ranar annabi alaihi salatu wasalam ya duniya ana tsammanin yake ranar da annabi ya hijira ya zo madina ba mu taɓa ganin rana mai haske irin ta yace kuma wallahi ran da ya wa duniya gaba ɗaya ranar babban taɓa ganin duhu irin da wannan ranar yake a gaba ɗaya sai muka ga gaba ɗaya wato idan mu gaba ɗaya ya rusa shi an shiga wani yanayi kuma shi za ka ce idan ka tuno idan mutum yana tuna damuwar da take damunsa dangane da rashi da yi na mahaifi ko mahaifiya ko wani nasa to ya tuno rashin annabi alaihi salatu wasalam domin ya fi kowanne girma hadisi na 241 an anas an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda قال يتي لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام في فتوبة ثلاثا واتو حتى لو كان أكو bai fito ba sauƙi mace sala saboda haka sai aka tada ikama fa zahaba abubakar ya takaddam sai na abubakar ya tafi ya shiga gaba fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam bil hijabi fa qala bi ma'ana fa akhadha dama fa qala tana kawo ta a matsayin fa'ala a wani lokacin fa'ala ya aikata kamar na ku iya tuno hadisin bukhari na ammar bin yasir فقال بيديه هكذا كو بمعنى ففعل بيديه هكذا وجن تيمما ina ku iya tuno hadisi fafa'ala shine faqala ba mai hannu yana magana ne ai ba za ka ce ya ce ba a fafa'ala anan ma ya aikata shine fa kaza to shine fa faqala ai fa kaza nabiyullahi bil hijabi sai annabi ya rike wato labulan farfa'ahu ya daga shi ya bude falamma wada'a wajhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da fuskar annabi ta bayyana kowa ya hango ta wanda suke sahun gaba yace ma nazarna manzaran kana ajaba ilaina min wajhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba mu taba ganin wani wani abun gani ba ba mu taba ganin wani abun gani ba wato wanda yake burge mu fiye da fuskar annabi alaihi salatu wasallam hina wadaha lana lokacin da ya bayyana a gare mu ya ce zai zage ga annahu alwadih alwadih ai abin da yake a fili ko shine alwadih fa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila abi bakr annabi sai nuni da hannunsa yana wa sai na wakar nuni cewa an ya takaddam cewa a ya ci gaba wa kan nabi sallallahu alaihi wasallam alhijaba annabi sai ya saki labulan walam wato yuqdar ana magana cewa a daidai wannan lokacin wato falam yuqdar alaihi hatta mata bai sani dama ba har ya bar duniya bai samu dama fitowa ba an ce sallah azhar kamar da yazo a turuwayoyi bai samu fitowa ba a wannan sallah sauran da aka faɗi ya fito an yi bayanin na hadisi na ƙarshe hadisi na 242 an abi mas'udin al-ansari an abi musa kai abu musa al-ansari abdullahi bin kai kana yake maridan nabi sallallahu alaihi wasallam fashtar da maradu annabi alaihi salatu wasallam yayi rashin lafiya rashin lafiya yayi tsanani fa kana sai yake muru ababakar fa li salli bin nas e kuyi wa sai na abubakar umarni ko umarci abubakar yayi mutane sallah kala ta aisha innahu rajulun raqiqun ai shine atif din shi ne mutum ne mai saukin zuciya idan kama makamaka la yastadi an yusalli billah in ya tsaya a gurinka matsayinka ba zai iya mutane sallah ba kale yace muru ababakarin fa yusalli billah har yau dai ko manta abubakar yau mutane sallah fa adat ta maimaita fa kale sai yace muri ababakarin fa yusalli billah ki umarta abubakar ya ga mata ke ki umarta abubakar yau mutane sallah fa inna kunna sawahibu yusuf ko ƴan uwan matan nan ne na zamanin Yusuf alaihi salatu wassalam fa tahu rasul sai dan aiken yazo yazo sai na Abubakar fa sallallahu bin nasi fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam yau mutane sallallahu a rayuwar annabi ka zo ta falala ba waɗanda annabi ya taba zai liwanci wannan mutum biyu sai na Abubakar kuma annabi ne shi ya rada shi kaga limamin kwa da sarki ya rada ya jawo banda wannan mutane suka rada ko saboda haka annabi shi ya rada sai da Abdurrahman bin Auf ba annabi ne yake kiri wata rana ne da ruwa sabai sai ce kowa ka yi tabaki cewa tura shi ana haka annabi ya zo kuma ya tabbatar da shi kaga ai bambancin ma da yawa to su biyu annabi ya kawo bi sallah kai sai na Abubakar kuma ba sau ɗaya ba ba saboda haka wannan alama ce babba da ta nuna bayan annabi alaihi salatu wasallam ya bar duniya sai na roƙa shi zai zama khalifa sannan abu na biyu sai na ali ba duk da goyon bayan sa ba su cewa sai na ali suke wato ba wa kariya da goyon bayan sa sai na abubakar ya mulki usman ya yi umar ya yi duk da shi gaba ɗaya da shi aka gwamnati in baya gwamnati ya fita ba ko in ba ka so gwamnati da an baka mukamin sai kai sai kun dawo ka ce ba ka yi duk na kalar sai na abubakar da umar da usman suka samu da shawarar sai na yi amma sai wato sai ka ga kawai wani shi ko da yake man yadin lahu ne bi hadda ko da yake su wanda Allah ya jire shi ne jire ne Allah ya jire da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana akwai wato tunatarwa da yan uwa suka ce ya kamata a ji hankalin mutane dangane da tace jama'a da ake dai a zira an fara tace bidiyo cewa a dira mata addu'a addu'a fitowa daga gida tana da fa'ida bismillah tawakkaltu ala allah wa la hawla wa la quwwata illa billah wannan addu'a ta dabburin da zaka yi ka gane ne kake fara Allah zai baka kariya sannan kuma mutane ya kamata a kiyaye social media din nan fa ci gaba ne wani lokacin na mai haka rijiya haka yadda mutane suke hawa kawai da mutum ya hawa media wai ya yi tafiya zai ga ya tashi wa yanzu na hanya kaza wallahi kuskure ne na dade na dade da so ne rubutu akan wannan sai naga a cikin malamai na akwai wani malami da ɗabi'a ta kenan kare sai da ji nake sai na ki to akwai wani kusa da sai na yi magana a cikin malaman mu nake cewa wallahi malam ina so ne rubutu amma saboda malam wani kada dauka da shi nake sai ce to shi zai man magana kuma na ga an samu canji yanzu baya baya wannan abu amma ba daidai bane gwara ma a ce in ka je guri kaza ka iya cewa mun je guri kaza Allah ya dauke mu lafiya in ba dole sai kai ko amma wallahi mutum yana tafiya ce yanzu muna guri kaza to kana ta gaya wa marasa gaskiya cewa su biyo ka in ba ba kai za abu kana gaya musu ba ka nan yanzu a je ba illa a gida sako kake bayarwa saboda haka wannan shine gaskiya sannan wanda suke wato musamman waɗanda suke ƙwararru a harkar social media musamman waya ya kamata gaskiya su ma da a wasu su rika wayar da kan mutane alal aƙalli alal aƙalli su wayar da kan mutane da za ka kare kanka daga hakin da haka suke wannan karatu ne domin akwai wanda sun kware a haka kawai ta yaya za ka kare kanka daga wato illar haka domin musamman a Legas in kaje za ka koyar da su ake Allah a raddin ma ana yi a wasu wurare amma kwas ne kuma mai tsada inda za ka yi hakin saboda a nan ne za ka je ka yi hakin a kawon nan ba don mutum ma ka kwashe ma kuɗi kai kaza in mutum ya iya in dai ba mai tsoron Allah bane za ka zamfara yake ta gaske zau da aka wannan lallai ya kamata a lura a kiyaye to wannan faɗakarwar da aka yi waɗanda sannan kuma still a kowace yanzu suna hannun waɗanda suka kama muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kukutar da su Allah maɗaukakin sarki ya tsare rayuwarsu ya tsare lafiyarsu to akwai abubuwa kuma da aka rubuto kusan abubuwa guda uku ne gaskiya ba mu da da lokaci dan tambaye da yake alamar tashi aljiyaba alamar tashi aljiyaba ai lakta ko yawa sannan abincin da yan aljanna za su fara ci waye sani ko na taba jin wani ya ce um, hantar kifi hantar kifi kamar na taba gani amma ban da tabbaci na authenticity na magana amma mutum yana so ya goge a nan ya gane inda yana so ya gane mu dai mun je kan magani amma kifin da ya damu sai ya gano me sai ya duba biladul amru'a biladul arwa na ibn al-qayyim hadil arwa ila biladul arwa ina littafin ke hadil arwa ila biladul arwa ila biladul afra ko yawa ila biladul afra wannan littafi ne mai kyau gaba ɗaya haɗin shi gida aljanna sai da ya ga bayani ka san so kake sai ka je can a wannan littafin sannan su ne dai tambayoyin da ya turo sannan kuma idan wai wata wata tambaya ce ko wani al'amari ne wadda tambaya ce yahudawa suka yi wa annabi alaihi salatu wasalam cewa idan ya ba su tambayoyi guda uku idan ya ba su wannan amsoshin za su musulunta wani tambayoyi ne eh karatun da muka yi a jera baya zuwa mun ta nanatawa mun ta nanatawa mun yi karatu a jera tambayoyi guda uku tambaya ta farko cewa ya ba ta amsa akan menene ya tsadu na ka anil ruhu sannan zuwa ya ashabul gadi sannan waye ya kewaye duniya ko zulkarnaini wanda wasu suke cewa da ko alexandra amma mun a karatun mu mun cewa shi wani aka malamai suka ce to wannan shi ne a dunkula abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa an samu taimakon naira dubu biyar da ɗari uku da hamsin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara arziki na to to kuma ana ƙara jan hankalin mutane cewa a ƙara kula ne saboda yawanci za ku ga wurare da duhu wai kamar kwatan waya ya yi yawa musamman a wannan area ya yi yawa don jiya ma akwai wanda aka kwace wa waya na hakan dai to muna fata Allah maɗaukakin sarki wayannan azzaluman mutane Allah ya tona musu asiri kuma Allah ya tsare mu daga makircin su da shirin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la tawhidina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من استجاب بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضها kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya zaɓe da yake tun karo mu Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah mu ɗaukakin sarki ya zauna da mu lafiya masu neman ƙasar da matsala da tashin hankali Allah ya maganta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin